a cikin waye ya halatta gare shi ya karɓi zakka waye zakka take halatta gare shi da wanda in an bai sadaka ba ya halatta ya karɓi sadakar da kuma wa'anda zakka ba ta halatta ba gare su ce za su karɓa ko kuma ce za a ba da sadaka ce za su karɓa wani tabarka wata na ce jahil da zakka an shar'anta a ba da ita ne ga ɗaya daga cikin mutum takwas wajen malikawa suna ganin wannan lamun na lilfukara'i wato na itisasi ne ba na mulki ba haka ma hanafiyawa suke gani amma shafi'awa suna ganin na mulki lilfukara'i shi ya sa kenan tunda an ce mulkinsu ne su takwas in ka tashi ka ɗauka ka ba wani a ciki ba ka ba sauran ba ai ka yi zalunci ko mulki mulki na mutane da yawa da ka dace sai ka ɗauka ka ba mutum daya ai ka yi zalunci shi yasa a wajen shafi'awa ka ce lalle ne sai an gama waɗannan ko kuma abin da ya yi imkanin samuwarsa daga wannan masarifin zakati su ko hanafiyawa da zalikawa suna ganin lamun na zarar intisasi ne kamar ta keɓanta ne da cewa a ba da ita ga waɗannan wato ashe ana kore ba da ita ne ga waninsu amma ba a ce dole sai an gama su ba ba ba ce dole sai an gama su gaba ɗaya ba in ya ɗauki zakarsa gaba ɗaya ba ku karawo ko da ga masaki ko ga arziki na alaiha ko ga wanda fata gulobo zakar ta sai ko ɗauka ba masaki ko ɗauka ba mu wanda fata gulobo to duk dai zakar ta sa kayi in ji malikawa da hanafiyawa amma a wajen shafi'awa ba ta yi ba to sai inda wato ba wato wasu a ciki babu su tukun sai in wasu babu su to sannan ne wanda sai akwai inda su za a yi suna amma matakar akwai su to ai mulkin su ne mulkin su ko ka ɗauka ka ba wani to wallahu alimu hakim ubangiji subhanahu wata'ala masani ne to yace ina masadaka ta ce ka sadaka ana ba da ita ne ga fakirai da kuma miskinai malamai suka ce fakiri da miskini wasu lafuzza ne guda biyu wanda in sun zo a haɗe sai zamo ma'anar fakiri daban ma'anar miskini daban amma in ɗaya ne kawai a cikin su ya zo kama aka faɗi fakiri a waje shi kadai to sai zamo miskini ma ya shiga ko aka faɗi miskini a waje shi kadai to sai zamo fakiri ma ya shiga shi yasa kamar na malaman nahawu ne da suke kira zarafi da dari da majururi yayin an ce zarafi aka fata dari da majururi kuma sai zama ma'anar zarafi daban ma'anar jari da majururi daban amma in haka ne kai tsaye aka ce jari da majururi to ya hada har zarafi ko kuma kai tsaye aka ce zarafi to shi ma ya hada har jari da majururi to a wato na masarakatu lil fuqara wal masakin wal'aridin alaiha da masu yin aikinta masu kula da ita wanda wajen malikawa suka ce shi ne aikin zakka shi ne ma farkon wanda za a ba daga zakka shi ne farkon ma wanda za a ba daga zakka tunda tun ba a ba shi ba aka hana shi wadi ba sai kama gabansa bai sana'a da zai ya samu mafita a rayuwa yayin ke sa ana so a haɗa su ana shi ɗin ne kamata a fara ba sannan kuma suka ce da zai dace a ce aridin zakka ne kuma fakiri to yana da dama ya tafi zakkar ta fuska biyu shine mai mota sa yake cewa wa a hazal fakiru bi wasfaihi wa a hazal fakiru bi wasfaihi ai inna ma tasrafu zakatu ai ana sarrafa tsakanin alwa'il atiyati ga nau'o'in nan da za a faɗa ga uku dai an faɗa a ciki wal fuqara'u fuqara'u jam'i ne na fakiru la mulka wala kasra lahu aslan shi ne wanda bai mallaki komai ba shi kuma gashi ba sana'a ce da shi ba bai iya sana'a ba gashi ba jari ko ko a'a yana da mulkin nisbal fat daidai bai sai ya yake masa rabin abin da yake bukata ba bil umri galibi ana tunanta da shekara wanda yake galibi wasu tura sarata wasu malaman sun ce shekaru 62 kenan yanzu yana da shekara 40 ga wani abu a hannunsa amma abin da yake hannunsa ya haura abin da zai ci a shekara goma ba da zai sa abin nan a shekara ya rinka ci nan da shekara goma za a nema a rasa to sai a ce fakiri ne kenan in ji wasu mutane sai ka mallaki abin da ana hangen cewa har abar duniyar da ya yi aka yi yadda za a abin to wannan shine abin da imamin shafi ya tafi a kai da imam ahmad fakiri wajen hanafiyawa shi ne wanda ya mallaki abin da bai ƙara sa nisabi ba amma in ya mallaki nisabi ko da yau bai wuce abin kashewarsa na yau ba amma nisabi ne to wannan wajen hanafiyawa sun ce ba a ba shi daga zakka ba mutum da ya samu ya kashe nisabi ya san da yake samu wani ya san inda yake samu ne ko to gurin malikawa kuwa shi ne wanda ya mallaki kasa da abincin shekara suka ce wanda yake na da abincin shekara to ba fice ba ne. amma wanda yake abincin da yake tare da shi ko kudin da suke tare da shi ba su wuce inda sawa zai a gaba ba a ce nan da wata goma sha ɗaya sun kare sarai to sai a bashi daga zakka in ji malikawa amma wanda yake na da abin da ya kai abincin sa na shekara to da ba a bashi ba kuma su malikawa suna ganin kenan ko da shi ya mallaki nisabi da shi ya mallaki nisabi amma nisabin nan bai wuce ya tsaya masa wata shida ba kayan a ce bai wuce ya tsaya masa wata shida ba to duk da haka sai a bace daga zakka to yanzu kamar yanzu suna cewa ai nisabin zinarin bai fi dubu ɗari shida da kai da yan kai ba ko za ce shi ya mallaki dubu ɗari bakwai amma duk wata yana bukatar dubu ɗari akalla zai kashe dubu ɗari to dubu da riba kuma ta maka ba a cin ne ba ɗayan ta ce jimalikawa sai a bashi daga zakka sai a bashi daga zakka to miskini masakino jari ne na miskino shi ne wanda yake yana da dukiya ko yana da kasari amma ko ba zai wuce shi cikakkiyar isarwa ba zai ije masa nisfa umrihi mafi yawan rayuwarsa ne algalibi rayuwar wanda ita ce galiba kamar can da aka faɗa shekaru 62 au aksara ko ko fiye da haka fiye da haka wannan ita ce abin da magana da shafi ya faɗa da mafi yawan malamai don ubangiji tabaraka ta'ala ya ce واما السفينه فكان مساكين يعملون في البحر اكثر ga su miskine amma sun mallaki safina sun mallaki jirgin ruwa ashe ba ana nufin da miskini wanda bai da komai ba gaba da ubangiji ya san da su cewa almajirai ne tare ko da cewa sun mallaki jirgin nan na ruwa hanafi aku da malikawa su ce miskini shi wanda a gaba ɗaya bai mallaki komai ba wanda bai mallaki komai ba a gaba ɗaya ba huwa indahu ma shi yasa miskini a wajen malikawa da hanafiyawa ya fi munin matsayi fiye da fagere ko saboda ne saboda ubangiji ya ce ko wanda yake miskini wanda fatarsa ta ɗan fara da ƙasa mafi yawan malamai sun ba da amsa da cewa sufar Sadufa sukan yi rabu da shi kamar masu jirgin masu jirgin ruwan nan. Kaga masu jirgin ruwan nan duk da cewa suna da jirgin ruwa amma aka ce miskinai ko ko cewa da aka kira su masakinai suna da abin da za su ke kai ya zama majazi ne kenan. To, wala na minar haka yi walmatta rashin markobo abin hawa baya hana ce wannan fakiri ne ko ko a ce miskini ne namiji yana da abin hawa wannan bai kore a ce fakiri ne ko a ce miskini ba wahadimu ko mai bawa ko mai hidima ko gida ko riguna da makamancinta la'ikatun bihi wadda ta dace da shi mai ita daman kamar sa dan ya zauna a gidan nan ai ba a ce ya zurfafa ba ko dan ya sa irin wannan riga ba a ce ya zurfafa ba ita ce rigar da ta dace a ce shi din nan yana sawa Mhm, to irin wannan dan ya mallaka bai kore a ce shi talaka ne ba amiluna jam'i ne na amilu shi ne wanda yake aiki a game da zakka ko dai ya tara ta ko ya rubuta ko mai kiyayewa matsalan ga misali to wani wallafa ta kulubun haka nan kuma wanda za a ba zakka kafiran da ake nema a jawo hankalinsu su musulunta ko kuma waɗanda yake sun musulunta amma ba su da shiga musulunci ba ana ƙoƙarin a ce sun ɗore a musulunci to haka nan kuma ana yin amfani da zakka don a ga ayyanta bayi haka nan kuma waɗanda ake bi bashi mutum ya mallake miliyan guda amma kuma ana bin sa bashi da yake ya kai haka to wannan ajiye bashi daga zakka haka nan kuma ana kashe zakka don taimakawa matafiya wanda yake tafiyar tasu Allah ya yarda da ita shine fi sabilillahi tsarin ki da suke ba ko hanya duk wannan bai shiga ciki ba wabin sabili ko wanda yake matafi fi sabilillah taimakawa addinin Allah ko kuma taimakawa matafi da guzurinsa ya kare to wato can da yace wa firul qadi wa humul mukatabuna su ne waɗanda aka ɗaura wa kansa fayu ɗaula za a ba su da tazarkali ya sa'inu ala kaliri qadi nan samu damar su yanta wuyayensu wal gharimina gharimina ko da aka ambata jamu gharim wa huwa min sudan fi mubai shine wanda ci bashi dan aikata abin da yake halal a ranar su yi ga kansa da 'ya'yansa. amma wanda ya ci bashi da sababin koma wanda ya ci bashi saboda wani ya lamince ya lamince masa daini to shi ma dai za a bashi dan ya biya bashin da ake bin sa ko kuma wanda ya ci bashi dan ya gyara bayan mutane ne tsakanin masu suma biyu za a bashi dan ya biya wannan ko da ba wadace ne kamar misali mutane ne wato suke fada suke fada shi kuma akan wasu kuɗi to shi kuma ya ga abin da ya kawo daman kuɗin nan amma bai da halin biya ko shi a kansa yana da jari amma in yace zai ɗau kuɗin nan da ake rigima a kai ya biya to jarinsu zai ji jiki zai ji jiki shi yasa sai ya je yorance a wani waje don ya biya to shi dinnan ma ya cancanci a bashi zakka kenan ya zama sai a ce ya zanci ya cancanci a bashi zakka to to farida ta min Allah wannan yankawa ce tsari ne daga wajen Allah Allah ne ya tsara cewa ga iyaka wanda za a ba zakka ba za da sallallahu alaihi wasallam yake cewa raba zakkan nan taku Allah bai bata ga wani manzo madaukaki ba ko annabi abin kusatarwa shi da kansa ne ya jibinci rabawar gare ku ubangiji masani ne wanda yake gwani shi fakiri da miskini an ce ana ba su zakka matukar ba su zamo daga banu hashim ba amma banu hashim ba a ba su daga zakka illa ya fasu alaman daga baya suna cewa me zai hana a ba banu hashim daga zakka alhali yanzu ba ba su hakkin su ake daga baitul mali ba to wani mutum ya zo yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama daga zakka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji bai yadda da kuncin annabi ba ko waninsa da zakka har sai da shi kansa ya hukunci a game da ya za a raba zakka ya yanka ta gida takwas ya yanka ta gida takwas in kai din nan kana ɗaya daga cikin gidajen nan takwas da aka ce su za a ba zakka to ba za a ba ka hakinka abu da ya ruwaito wannan hadisin an kama daga abi sai da hudiri Allah kare da gare shi yace an samu wani mutum an masa miki to a wato an same shi da ja'iha a wato wani abu ya saukan masa a game da dukiyarsa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin 'ya'yan itatuwa da ya siya wannan ya jawo bashin sai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku taimaka masa bayan Allah a taimaka masa mutane suka tsaya taimaka masa amma duk da taimaka masa din da aka yi abin da aka tara sai zamo bai kai a ce ya biya bashin da ake bin sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga masu bin nasa to kwa iya karba abin da kuka gada kuka samu amma ku ne kuka karba fa shikenan an gama biyan ku in kun karba to an gama biyan ku ba ku da komai in ba wannan ba in kuma kun hakura ne sai san da aka samu gaba daya a biya ku to kuwa sai mu ne ya wata hadisin da islami kyakkyawa
ana bi hurairata an karbo daga abi huraira yallahu anhu na yau taflisi ne kenan wanda aka yi wata taflisi iyaka abin da aka samu aka rabar to shi kenan ba kuma abin sakoni daga baya dan Allah ya hore masa wata hanya kuma ya samu wani a cikin masu bin bashin bai da dama kuma ya dawo ya ce ya aiki da can dubu yake bin sa ɗari biyar aka bashi na rago ɗari biyar ya tafi ɗari biyar ɗin ne a maimakon dubu ɗinsa to Allah bai wura da an kama daga Abi Huraira Allah ya kare yadda a gare shi ya kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai miskini ba shine wanda yake koyo ga mutane ba in a bashi roba ko roba biyu ya hakura ko a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ya hakura sai dai hakika wanda ake kira miskini shi ne wanda bai samu wadata ba da za ta wadatar da shi ba kuma wanda ya gane cewa wani bai da shi balla suna a ce za a ba shi sadaka shi kuma da shi bai tashi ba ya je yana roƙon mutane to wannan shi ne miskini na hakika wanda a irin sa ne wanda Allah ke cewa Allah ma ahi ne miskinan wa amitni miskinan wa shuni fi zumratil masakin wannan hadisi mutum biyar sun rawaito shi in banda Tirmidhi an kamo daga kabisa ta bin muharijin hilali Allah ki kansa yace na ɗau wani lamini yake wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam a kan tambaye shi roke shi ya taimaka mu sai yace ka zauna sai an kawo mana zakka mu ce a baka daga cikin sannan yace kai kabisa hakika roƙo a tsaya a tambayi mutane wata bukata ta duniya ba daidai ba ne ga sai ko ga ɗaya daga cikin mutum uku su ne in sun yi roƙo ma daidai ne na farko mutum ne da ya lamini lamini to wannan roƙo ya halatta gare shi har sai ya samu abin da zai biya laminin nan sannan ya daina sai ko mutumin da jaya ta same shi ita ta harba na tumbuke dukiyarsa to shi ma ya halatta ya roƙo har ya samu abin da zai tafi masa da rayuwa a wato min aiki daga rayuwa ausu dada ko abin da zai kafa toshe masa kafa na daga rayuwa sai kuma mutumin da talauci ta same shi har abin ya kai a ce ga mutum uku daga mutanensa wanda suke masu hankali za su ce lalle kan talauci ya samu wani to wannan ya halitta ya roƙo har sai ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa ko ko abin da zai katantar masa da rayuwarsa sai abin da yake ba dai daga ukun nan ba daga roƙo sai ka bisa tutu ne da mai ita zai ci a matsayin tutu To wannan hadisi Muslim ne ya ruwaito shi da Abu Dawud da Nasa'i. An karɓi daga Abdullahi Abu Dawud al-Asi Allah ya kare yadda a gare shi. Ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zakka ba ta halatta ga wanda yake mawadaci a dau zakka a ba mai kuɗi wannan ba ta yi ba wala jini rafi sawi ko gaba abincin karfi wanda yake madaidaici zai iya tsaya waye to wannan shi ma za a ɗauka a bashi ai ba daidai ba ne to wannan wato yana daga inda yake hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da umumi na amma sai qur'ani ya zo da tahsisin kamar nan an ce sadaka ba ta halatta ga duk ma'abucin wadata to kowane iri ne kenan ko da mai aikin zakar ne kenan to amma sai aya ta zo da wal'ani na alaiha sai ya zama ta yi hadisin sunna wanda dama malamai suka ce irin wannan guda hudu aka samu da shi wannan guda daya da kuma wasu guda uku a- a- a- wato wakalla lam yujad siwa arba'ati ka ayatil azwaj aw kal jizyati كآية والصلوات حافظوا عليها والآملين هم والآملين هم إليها حديث ما أبين في علاها مد وأيرا حتى ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يقل لما أتيت قابلا وأنصت الباسية النهي عني إلا الصلاة والزكاة للغني وسلّ a ce ƙur'ani ya zo yi ta hasisin umumin sunna bai da yawa lam yujad jalaluddin suyudi ya faɗa a littafin sa nukaya ai ma a gaba ɗaya an bincika an bincika ba a samu ƙur'ani ya zo ya yi ta hasisin sunna ba cewa an ba a ce in ba a guri hudu ba ka ayatul aswafi kamar a ayar da ta zo da cewa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahiyyin aw kan zai ko mutu an bukatar nasa ka ayatul aswafi aw kan zai wa salawati sai kuma hadu ala salatu salatu qurbusa wal amilina sai kuma inna masalakatu lil amilin wato wa amiluna ba zuwa inna masalakatu lil fuqara wal masakin wal amilina to ya ce hadisu ma ubina fi ulaha hussa hadisin da ya zo da cewa duk abin da aka cire daga jikin mai rai to ya zama najasa an yi tasisinsa da ayan nan ta suratul nahl jaki da aka cira daga jikin rago matuƙar dai dacewa aka yi to wannan ba najasa ba ne dan an mai da shi riga ka sa kai sallah tufafi ne tsahiri wa ka cire wato daga cikin akuya irin akuyar da take da gashi wa ayran hatta ma ta laha wato likaulihi umirta wa qatila haka nan kuma hatta yudil jizyata an yadi ayat suratul tauba ce ta yi tasirin umirta wa qatila da ta ta yaqulu la ilaha illa allah wannan hadisi yana nuna kafiri ba za a karbi komai ba daga gare shi sai dai ya musulunta amma aya take nuna in ya ce zai ba da jizya a kyale shi ba a gane shi ba to kuma ɗayan wato shi ne wato hati zo ala salawa ne shi kuma ya ce ban ji hadisin da yake ba a wata sallah bayan da asar sai rana ta fadi za ka ce ban da sallah farilla ta tsere wa mutum wannan yara ba ta koda bayan da asar hakan nan kuma wal zakati lil gani cewa la tahillu sadaqatu lil ganiyyin wala lil dini rafin sauyi shi kuma an yi tasirinsa da adilina amma fa inda aka ce ba a ba da zakka ga mai kudi sai inda yake mai kudin ba aikin zakkar yake ba amma ya zama ya kyale dukiyarsa ya dawo kula da zakka maganar zakka to sai a ɗiba daga zakkar a bashi sai a ɗiba daga zakkar a bashi ya yi daidai ko da ya fi kowa kudi a garo kuwa ko da tun da dai dukiyar tasa bata so ne masa ido ba a tsaya sai da wannan shari'a ta Allah ta yin zakka ita ce a gaban sai sa a gaba sai sa a bashi daga ciki a bashi daga ciki to Hmm? a wa- wannan shi ba ta hasisi aka yi ba ai shi tun daga farko ta arifin ya zumin rashin bai shiga ciki ba yawa zumin rashin shi ne bai shiga ciki ba shi ya sa din asalin bai shiga ciki ba shi ko wannan ai ya shiga ciki Eh, mai kudi ne amma kuma ya kyale ya tsaya kula da kudin nasa ya koma wannan aiki to Anas an kama daga Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi ya kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika roƙo bata dace ba sai ko ga ɗaya daga cikin mutum uku na farko ga ma'abucin talauci wanda yake sawa a koma kan turbaya wato da kabo kyau shine mai furi bi sabihi wanda yake sada ma'abucinsa illa daka'a zuwa ya ringa zama a kan turbaya ko ya ringa kwanciya a kan turbaya shine fakarun mulkiwa ko kuma gama abocin lamini laminin wanda yake mai ban tsoro ko kuma gama abocin jini wanda yake mai sa ciwo mai sa damuwa to shi ma ya halitta ya roga wato mutumin da yake ake bin sadiya to zai haladiyar gashi shi bai da halin ya haladiyar to ya halatta masa ya rogo don ya ga ya hada diya diya nan da zai biya to an gabla an kama daga abla sun nuna masodin Allah ka da yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya roki mutane alhali yana daga da abin da zai wadatar da shi zai zo a ranar alkiyama abu alhali wanda yake a fuskarsa yana yuki ne sai zama ko kuma an karce wajen an kakkarce ko ko an yi wa wajen tabo aka ce ya rasulallahi me zai wadatar da shi da kace wanda duk yake yana da abin da zai wadatar da shi manzo Allah ya ce wanda da yake da dirhami hamsin ko abin da ya dinari ya daidai da dirhami hamsin na daga zinari masu sunan ne suka gwarzo hadisan nan guda uku an kama daga abi sai da hudure Allah ya kara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhu yatin wanda ya roƙo ya roƙi a bashi alhali yana da abin da ya ta kai kimar ukiya to hakika ya yi naci roƙon nan nasa ya zama naci ne da wata ruwaya ya yi roƙo da naci na ce ai tako a tako da ake kiranta ya kuta ta fi daga ukiya to ashe kenan ban cancanci in ba da in karɓi zakka ba in ji shi abu sa'id al-hudri yadda da ya rubuta kuwa ya ta fi wuki shi ya sa ya bar karɓar zakka Abu Dawuda da Nasa'i da Ahmad su suka rawaito hadisin an kama daga Salim bin Hanzariya Allah ya kara yadda a gare shi ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya roki mutane alhali yana da abin da zai wadatar da shi to yana ƙara ƙiba ne daga wuta yana ƙara yawaitawa ne daga wuta a wata waya daga garwashin jahannam yana ƙarawa ne daga garwashin wutar jahannam Babansa ce ya Rasulallah ne, menene abin da zai wadatar da mutum ya ce gurka je wa yi ashe wa wani abin da zai ci da safe da kuma abin da zai ci da daddare gwargwadon abin da zai ci da safe da kuma abin da zai ci da daddare a wata ruwayar shi babu yau ne wale na ya zama yana da abincin yau da daren da zai zo yinin nan da yau da kuma daren da zai zo abu dawo da ibn ibana su suka rawaito hadisin ibn ibana ya ce hadisi ne ingantacce an karbo daga dawo da salim Allah ya kare yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato hadisin ya zamo kenan mursali saboda dawo da salim tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an shafe na sama da taji mursali ne wal mursalu man fauka tabi'in sakat wa qul qaribun ma rawa rawin fakat to yace zakka ba ta halatta ga wanda yake da hali sai fa in yana ɗaya daga cikin mutum biyar na farko wanda fita yake don taimakawa addinin Allah ga dukiyar amma ya kyale batun dukiyar ya tafi don taimakawa addinin Allah to wannan a ba shi daga zakka aure adilin alai ko wanda yake aikin zakka aure za'in ko wanda ake bin sa bashi gashi yana da dukiya to an bada masa bashi wannan inda cewa za a yi a fita dukiyar nan ta sa biya bashin ba abinda zai saura
aure rajulin ko kuma da mutumin da ya saya da dukiyarsa
aure aure kudinsa ya sa ya saya abin da aka bayar zakka ga wani an ba wannan zakar dabbobi in wani na yana bukatar dabba sai sa kudin sai sai dabba a hannun wani ba shi kenan ba wannan sai ya ce to a- tana hannun shi wanda aka bai wa zakka eh shi an ba shi a dabban nan a matsayin zakka shi ko wanda ya zo ya sa kudinsa ya siya eh ta ta halatta a yi ce eh, wannan ya halatta ya ce tunda kudinsa ne ya sa ya ce ya siya
aure rajulin kana da ko mutum- mutumin da yake da makoci miskini jika alal miskini da in a, wa aka yi sadaka a, wato yana da makoci wanda yake miskini mutum yana da makoci miskini sai aka yi wa miskinin nan sadaka fa ahda halil gani shi ko miskinin nan sai ya dauka ya bayar ga mai kudin nan makocinsa
sawabu abu dawud wannan hadisin abu dauda da imam ahmad da hakim su suka rawaito hadisin wa rahmah hakim ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce sannan na sun tashi lafiya lusara da kuma yare da yake Mm. Mm. Mm. shi ma zai fita shi ma zai fita yawwa zai fita tunda ai an sami sharadin ko ya mallaka kuma ta shekara shi kenan za a ce za- zai fitar amma shi ba kuma za a bashi duba da cewa ai har yanzu sunan fakiri ya hada hashe to saurara maganar masu baki eh ana bin mutum baki na sai kake bin sa baki sai ka baki zakka eh ka san gurgurdan wannan baki eh ka mishi ɗari ka bashi ɗari eh sai da ya haka zai turbe shi tsarin nan za ka yi eh wannan ya yi dan a shi ne aka ce akwai taraddudi na yadda mai mutu tare ke fada wa fi jawabi jaddi hali fakirin sun ma su hanin hu taraddudu wasu malaman suka ce ya wadatar ba ka baki ba ne sai an bashi ya iya cewa hawa ka hakura ba na ba zan biya ka nan gaba ahan ka ji da ya je hannunsa amma abin da aka gama a kai shi da ka ce za ka lissafa masa ka hasbin ala adine kamar yadda zakka ba ta isa ta fuskar a ce shi ne zakar lissafa ga bashin ya lissafa ta a bashin da yake bin wani wannan ba ba za ta isa ba Eh, na wannan eh, abin da ake wata filisi kuma na'am misali kamar mutum biyar eh sai ya ware shi bai gina shi ba eh daga bayan ya samu kuɗi ya yi shi ya bashi eh wannan yake shi bai yarda da tafilisin ba ai shi kenan shi bai yarda ba ya haƙura dai duk sanda aka samu a wai wannan kun aka samu din shi kenan shi sai a bashi sai a biya shi yawa to eh na ihtisasi ne ba eh yau zai iya bai wasu ko sauro ko talakawan kawai ba tare da ya ba ragowar jirgin abdulrahman guda bakwai ba yauwa ko da ba a rai a damar ai a kowanne ko su shafi'awan sun yadda cewa in aka ba mutum uku ya wadatar tunda a tsallo jari kenan fukara ya aka ce masakin ya aka ce an jina da ya aka ce shi yasa a tsallo jari ko salasatu in an ba mutum uku ya wadatar yawwa to amma su abin da suka ɗauka shine sai ka ba wannan ka ba daga wannan ka ba a wannan ka ba a wannan ka ba a wannan tunda dai mulkin su ne mulkin su ne amma su sha marikawa suka ce a ai ba sai lalle ka ba duk wannan ba yawwa an so in an same su a ce da an ba su amma ko da guda ɗaya a cikin su ka ba ya wadata Mm. a ba ai idan wajen wasu malaman suka ce aikin da janki aka kawo akalla sai ya kai jami amma akwai wanda suka ce ai in an ba mutum ɗayan tak ma ko da amalikawa ne shine ma zancen da ya fi karfi cewa ko da mutum ɗayan aka ba ya wadata amma wasu suka ce aikin da janki aka kawo in ka ba ba ba cewa aka ina ma sadaka to lil fakiri ba lil fukara ya aka ce eh lil fukara ya aka ce in ko ka ba fakiri ai ba fukara uka ba ba to to